بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومنع استنابة سهيه في فرد أن أنا نائبا تروى لافيا في فرد شكين أيكين هجي نفر الله نفر الله نان ko haji na musulunci ne na sauke faradi ko kuma na bakace da ya yi in dai hajin da zai je dan farilla ne akan shi dole ne je yi to bai halatta ya sa na'ibi ba dole sai zai je yi da kanshi idan ya sa na'ibi sai mu ce kwata-kwata ijaran ma bai kullu ba gani kaga wa illa idan ku hajin ba na farilla ba ne misali hajin nafila ne ya je ya sauke farali ko kuma ma umra zai biya wani ya je ya mara sai mu ce to a matsayin shi ɗin mai lafiya ne kuriha an karhanta kaga anan karkace a to tunda makaruhi ne dan me aka dauko ma bayani akan mutumin da yasa wani ya je mara aikin haji wancan da muke magana na wasiya ne mutumin da yayi wasiya kafin ya mutu ya ce in ya mutu a mara aikin haji to yanzu wannan kam ya halatta bayan ya mutu wani ya je mara aikin haji ya batan anhu amma shi ma bai sauke marfarali ba amma mutumin da yake lafiyan shi kalau bai je ya sauke farali ba ya ce wai zai biya wani ya je ya bar aikin haji na sauke farali wannan an hana ba a yi baya karban niyaba ga mutum mai lafiya idan kuma ba na farilla ba ne ma ya je ya sauke faralin yana son ladan aikin haji amma shi gaskiya bai da lokacin da zai je ai wajen kwana goma sha biyar ko kwana ashirin sai ya ɗauki wani ya ɗauki kuɗi ya biya ya je mara aikin haji na nafila sai mu ce to wannan ma makaruhi ne ko kuma ya ba wani ya je mar umra duk makaruhi sai dai kawai ka biya masa ya je yi Allah ya baka ladan biya masa zuwa umra ko zuwa aikin hajjin da ya je ma kai wannan yana da kyau ka taimaka mar amma ka bayar ya je niyabatan anka wannan makaruhi ne ka badi mustafi'in bihi hakanan kaman farawan mustafi'in wanda yake da iko bihi da shi aikin hajjin an gairihi ma wani shi yanzu misali shi mutumin yana da daman zuwa aikin hajjin yana da cikakken ainihin dama yana da abin da zai je yana da lafiya yana da ƙarfi yana da abin hawa yana da komai sai lokacin haji da ya yi sai ya ce kan ya je ya yi wa kanshi sai ya ji ya yi wa wani ko kuma ya karbi kuɗin wani ko mamaci ko wani abu akan cewa zai je mar aikin haji kafin shi ya je wa kanshi sai a ce wannan abin da yin shi ma makaruhi ne yin aikin zai tabbata a bisa niyyar da ya je in wani ya je wa shikenan yayi a maimakon wannan wanda ya je wa ɗan amma shi hakan da yayi din ya aikata makaruhi saboda shi bai sauke faradin shi ba ya je zai wa wani tun da mun karanta ko a hadisi akwai hadisin shubrama ko lokacin da manzo Allah ya zo yake hajjatul islam kowa yana ainihin niyya haramin aikin haji wani yana kirani wani yana tamaki wani yana ifradi shi da ya zo yace labbaika an shubra mata sai annabi ya ce kai wai kuma shubra mata ya ce wallahi rasulullahi akun li ko sahibun li kaza kaza zan mar haji ya ce kai wa kanka ya ce ban yi ba sai ya ce to hijja an nafsika summa an shubra mata kaga ba a hana yi wa wani ba ya ce amma yanzu ka fara yi wa kanka kuna kaga in yanzu ne ma sai mu ce ai akwai gajin tunani ya za a yi hajin da ba a taɓa yin irin shi ba a duniya kuma ba za a ƙara yin irin shi ba haji da annabi manzo Allah da kanshi ya fita shekaran akwai jewa su sai na ni labari suka ji suna wani ƙasa ma suka biya suka zo kuma saboda tsaban tabarruk ma shi aliyu da ya zo bai ce shi niyan shi a haji iri kaza ba ya ce ya yi niyan irin na annabi saboda ya samu cikakken dacewa sai ga wani ya zo a irin wannan din zai wa wani shi ne annabi ya ce kai wa kanka tukuna a wannan din sannan daga baya ka zo ka shugura mata shi ne ya ce mutum ya yi wa wani aikin haji kafin ya yi wa kanshi wannan shi ma makaruhi ne wa ijarati nafsihi hakanan makaruhi ne mutum ya suhurtar da kanshi ma bisa aikin hajin ma wani makaruhi ne ba a so duk aikin ibada an fi so ka je ka yi dan Allah ka yi ma kanka amma ka suhurtar da kanka ka karbi kuɗi ka je ka yi aikin haji ma wani yin hakan shi ma makaruhi ne ba a so wa nafazatil wasiyatu bihi min as-sulusi hakanan wasiya da yin aikin haji idan mamaci kafin ya mutu yayi wasiya yace in ya mutu a dauki kudi a je a marhaji to wannan wasiyan zai zartu amma min sulusi daga sulusin dukiyarsa yace a je a mun aikin haji ya mutu to yanzu za mu duba mu gani an kasa abin da ya bari kashi uku kashi ɗaya zai yiwu a ɗauki nauyin mai zuwa aikin hajjin ya je ya yi idan zai yiwu sai a zartar idan ba zai yiwu ba to wannan wasiyar tashi ya fi ƙarfin sulusi ba zai ba sai dai a mai da shi ainihin kuɗin gado wa hujja an hijajun in wasi'a idan mutum ya faɗi adadin kuɗi ya ce in ya mutu a ɗauki kuɗi kaza a je a mar haji to idan kuɗin yana da yawa wanda ya fi ƙarfin haji guda ɗaya to za a je a mar hajjoji ma'ana kuɗin zai kai a aikin haji goma kamar yanzu ne mutum ya ce ya mutu a ɗauki miliyan hamsin a mar aikin haji kaga miliyan hamsin ya wuce haji ɗaya ko biyu ko uku to sai a yi ta yin haji a yi ta yin haji har kuɗin ya kai shine wa hujja anhu hijajun in wasi'a idan kuɗin ya yalwatu yadda za a yi hajjoji da shi Waƙala sannan fa sharadi na biyu waƙala lokacin da ya zo a sigan da zai faɗa ɗin ya ce a ɗauki kuɗi yu hajju bihi a yi haji da wannan kuɗin akwai bambanci tsakanin yu hajju minhu da yu hajju bihi an ce yu hajju bihi ai bil mali kullihi ko a yi haji da kuɗin gaba ɗaya to shikenan za a yi taji a yi taji har sai kuɗin ya tashi amma la minhu banda inda ya ce a ɗauki kuɗi ka za a yi haji daga wannan kuɗin. Misali ya ce, idan ya mutu a ware miliyan goma a je a yi haji daga cikin wannan kuɗi miliyan goma ɗin. Kaga tun da ya ce daga ciki wani ɓangare daga ciki za a ɗauka wanda zai ishi ne aikin haji in ya je sauran sai a mai da shi cikin gado.
sakar makalla wannan masanin kudin yana da yawa a shekara ɗaya za ya tayar da mutane goma ko ashirin fisu zai yiwu zai yiwu tun da an yaba ne ba wai sai shekara bayan shekara zai yi yaba ne sai dai in ya yi bayani akan shekara bayan shekara saboda shi ne wasiya ana bin ainihin sigan abin da ya ce ko alama ya nuna cewa shekara bayan shekara yake yi aha wa illa idan ko kudin bai yalwatu haka ba ko kuma idan bai ce yuhajji bihi ba to fa mirasun wannan kuɗin zai koma gado misali in yace yuhajji minhu in aka tsakura aka yi aikin haji sauran zai koma gado hakanan kuma idan kuɗin ba zai yiwu ma aje ayi aikin haji da shi ba kuɗin da ya faɗa din yayi kaɗan da aje ayi aikin haji to wannan shi ma fa mirasun zai koma gado ka wujudihi bi aqalla kaman samun wanda zai je yayi da ƙasa da kuɗin da ya faɗa misali ya ce a ɗauki miliyan ɗaya da rabi a je a mar aikin haji sai aka samu wani ya ce shi dubu ɗari takwas ma an bashi zai je aikin hajji to yanzu shi kenan in an ɗauki wannan ɗari takwas ɗin sauran sai a zuba shi a cikin gado tun da an samu sauki au taɓawa a gairun ko kuma wani ya ɗauki nauyin zai je mar kyauta misali ya ce in ya mutu a ɗauki kuɗi a je a mar haji bayan ya mutu sai wani ya ce a bar kuɗin alaji ni zan je mar kyauta shi ke tun da an samu yayin kyauta kuɗi sai ya koma gado aha wahal shin illa an ya kula yuhajju alayya bi kaza wai shi wannan kuɗin in an yi haji ɗaya kawai zai koma gado sai dai idan ya faɗi wannan ƙaunin shine zai zamo fayi jajun za a mar hajjoji da yawa ko kuma kawai in ya zo a sigan bihi kawai za a marhajjoji da yawa ne shine wahal illa an ya kula yuhajju anni bi kaza sai dai idan ya ce a yi min aikin hajji da adadin kuɗi kaza shine fahijajun zamar hajjoji da yawa in bai zo da wannan sigan ba kawai hajji ɗaya za a yi ko kuma a'a wancan kaulin ne cewa in dai ya ce a ɗauki kuɗi yuhajju bihi a yi hajji da shi ko bai ce yuhajju alayya bi kaza ba kawai za a mar hajjoji da yawa din ne shine tawila ni a kai tawili gani wadu fi al musamma wa in zada ala ujratihi li muayyanin la yarisu kuhima iqahu lahu za a ba wa mutum abin da aka ambata wa in zada ala ujrati ko da ya daduwa bisa ladan da ya kamata a ba wa shi wannan mutumin in dai wannan wasiyan li muayyanin ga muayyani yayi wa wasiya wannan kuma shi wannan muayyanin la yarisu ba shi da gadan shi wannan wanda yayi wasiya sannan sharadi na uku uhima ifa'uhu lahu sai aka fahimci yana so ya bashi kyauta ne yanzu misali yace in ya mutu a ɗauki miliyan ashirin a ba mala abakar je mara aikin haji mala abakar in nan farko sai muka duba ba magajin shi ba ne saboda in magajin shi ne za mu ce to ai haji gaba ɗaya ana yi a miliyan ɗaya da rabi ne shi kuma ya ce miliyan ishirin kaga wannan na saman ya zama wasiya la wasiya ta liwarisi to sai ya zama shi ba magajin shi ba ne mun gane kaga wadu fi al musamma wa in zada ala ujrati li muayyanin in ya ayyana idan bai ayyana ba kam za mu koma zancen baya a ɗauki miliyan ishirin a je a mun aikin haji idan ya ce bihi fa hijajun in ya ce minhu haji ɗaya wannan mun karanta shi a baya amma wannan mu'ayyani ya ayyana a ɗauki miliyan ashirin ya bari kuɗin da ya yi sama da kuɗin ainihin ujiran tamka sannan ya ayyana ya ce a ba wa malam abakar kaga ya ayyana sannan malam abakar inda muka duba la yarisu ba shi da gadon shi in yana da gadon shi ka ga abin da ya hudu ya zama wasiya ko sannan abu na hudu fuhima ida'uhu lahu sai aka fahimci a cikin wannan abin da ya faɗa din sai aka fahimci cewa dama yana so ne ya mar kyautan wannan yan kan amma idan shi din bai san cewa aikin hajin kuɗin bai kai haka ba ne sai ya faɗa to yanzu ba za a bashi wannan adadin kuɗin ba misali ba mai gadon shi bane muayyani ne amma da ya zo sai ya ce to na ji an ce haji yayi tsada ko eh to da Allah an na mutu a dauki miliyan biyar a ba mala abakar je mun haji shi ya dauka hajin ya kai miliyan biyar ɗin to yanzu a nan tunda miliyan ɗaya da rabi ne ɗaya da rabin za a ba shi sauran ya koma gado tunda ba wani alama da ya nuna yana so ya mar kyauta ne amma misali sai ya ce ni kamala abakar a garin ne yana da gida aka ce bai da gida yanzu duk zaman shi a garin nan bai da gida ya ce to Allah da zan bar dalilin gida sai ya ce a ɗauki miliyan goma a ba mala abakar ya je mun aikin hajji in na mutu kaga sai da ya muƙaddima bai da gida a ɗau miliyan goma kaga yana nufin ya je hajji ya dawo ya samu abin da zai sayi gida ya zauna kaga fuhima iqa hulan mun gane wannan amma ya kana da gida ko yarkace na ma baki wa in ayyana gaira warisin idan shi mamaci ya ayyana wanda ba magaji ba mu fahimci zancen fada amma in mun lura tun a farkon littafin ya ce a cikin mafahim yana amfani da mafhumu shar'i ne kawai ko to yanzu ka gana mafhumu shar'i wa in ayyana gaira warisin idan ya ayyana wanda ba magaji ba kaga nan in magaji ne zancen zai canza kenan yace idan ya ayyana wanda ba magaji ba walam yusammi kuma bai ambaci yawan kuɗi ya ce a bashi kaza ba a baya gairuwa zikin ne amma ya ambaci adadin kuɗi ko to a nan ya ce idan ya mutu a ba wa wane bai ambaci adadin kuɗi ba ya ce a ɗauki kuɗi a ba wa wane ya ayyana shi ya ce a ɗauki kuɗi a ba wa wane ya je min haji kaga bai faɗi adadin kuɗi ba walam yusammi bai faɗi adadin kuɗi ba to zida shi wannan wanan tun da mu'ayyani ne a ƙara mar in lam yarda bi ujrati mithlihi idan bai yarda da ladan tamkan shi ba sulusuha a ƙara mar sulusin ladan tamkan mu fahimci wancan idan waris ne yayi wasiya yace idan na mutu a ɗauki kuɗi kaza ya ambaci adadin kuɗi a ba wa wane je min haji wanan magajin shi ne sai mu ce abin da ya daɗu akan abin da zai je aikin haji wannan zai koma gado saboda lawar ya tsala wasiyata warisin ɗaya kenan idan ba magajin shi bane shi wannan mutumin kuma ya faɗi kuɗi hai sama da kuɗin da zai je aikin haji kuma muka fahimci cewa shi wannan mutumin muayyani ne kuma ainihin yana niyan ya masa kyauta ne sai mu ce wannan za a tabbatar kamar wasiya yayi a bashi in sulusi zai iya ɗauka idan kuma ba magaji ba ne shi mutumin da ya yi wa wasiya amma muayyani ne ya ce ne in na mutu a ɗauki miliyan ɗaya a ba wa malam malam waye malam ibrahim ya je min aikin haji kaga malam ibrahim muayyani kuma ba magajin shi bane sannan walam yusammi bi ambaci kuɗi ba kawai yace a ɗauki kuɗi a ba wa malam ibrahim ya je min haji kaga muayyani baya karɓan badali kuma bai faɗi adadin kuɗi ba to dama bisa amana duk lokacin da mutum yayi wasiya in bai faɗi adadi ba to za a duba ladan tamkani sai a duba ga matsayin malam ibrahim nawa ya kamata a biya shi ya je ya haji sai a ɗauki wannan abin da ya kamata a biya shi ɗin sai a bashi ya je masa aikin haji mun gane kaga ba magajin shi bane kuma ainihin bai faɗi adadin kuɗi ba amma ya ayyana shi to yanzu a nan in lam yarba idan bai yarda bi ujrati misli da muka ce yanzu a matsayin malam ibrahim din nan nawa ya kamata ya je aiki haji aka ce ai yanzu kujerar ma miliyan ɗaya da ɗari biyar ne kuma yana da iyalai dole zai bar abu a gida sannan kuma yana buƙatar ya je dawo ya dan samu abin da zai lallaba rayuwa yana kaza yana kaza duk aka gama ittifaki akan miliyan biyu aka kira Alhaji Ibrahim Alhaji ba ya ce in ya mutu mu dauki kuɗi mu baka ka je kamar haji saboda haka yanzu mun yi ittifaki za mu baka miliyan biyu ce miliyan biyu ce ba zan je ba ba za ka je ba yace wallahi ba za a miliyan biyu ni ba ku san ni bane ina babban malami a unguwarmu ina kaza kun san wanda zan bari kun san kaza kun san kaza yace saboda haka in ba ƙara ba zai je ba kaga lam yarda bi ujrati mislihi wannan abin da muka faɗa din ujira na tamkan shi ne sai ya ki yarda yace ba zai je ba shi kuma mamaci ya ayyana shi kaga mu ayyani da ba zai karbi madani ba to yanzu ya zamu yi shine yace zida zida a ƙara mishi ko lam yarda bi ujrati mislihi sulusuha sai a ƙara mishi ainihin sulusin ladan tamkan yanzu ba miliyan biyu aka bashi ya ce ba zai je ba sai mu ce to ladan tamkan shi da ujatul misil miliyan biyu ne shi kuma ya ki yadda da haka shi kuma muayyani ne sai mu ce to yanzu abin da za a yi a ƙara mar sulusin miliyan biyu din sai a kasa miliyan biyu kashi uku sai a ɗauki kashi ɗaya sai a ƙara mara ce to shi kenan yanzu abin da za a yi tun da dai kai alaji ya ce ka je ka masa yanzu mun ƙara ma ɗari shida da ɗari shida da ai ba zai kai ɗari bakwai ɗari shida shida ɗari shida da wani abu ɗari shida ko da hamsin ko da me sai a ɗauki ainihin sulusi sai a ƙara mara idan an ƙara mar yadda ya karɓa shi ke haka ake so idan ya ƙi karɓa summa sannan in ya ƙi karɓa ta rabbasa shi wakilin da zai bayar din yayi jinkiri ya saurara a saurare shi watakila zai je shawara ya zo ya karba sun sannan idan yaki aka saurara har shekara mai zuwa yaki ya zo ya ce a kawo nan kudin to yanzu abin da za a yi ujira lime lissarurati yanzu sai mu duba mu gani shi alajin da ya ce ya mutu a ji amar aikin hajji ya cika din nan bafanji ne ko ya sauke farari idan muka ce sarura shine bafanji wanda bai taba zuwa aikin haji ba idan muka ce kuma ainihin wanda ya taba sauke farali wanda ya ji ya sauke farali shi idan muka duba muka ga shi sarura ne bafanji ne bai taba zuwa yayi aikin haji ba yayi wasiya ga muayyani muayyanin nan ya ki karban wannan kuɗin da aka bashi din to yanzu a nan shi bafanji kadai ba lissarurati fakat ga bafanji kadai za a suhurci gairu abdin wanda ba bawa ba wasa biyun ba yaro karami ba kaga sharadi biyu shi din wanda yayi wasiyan zamu duba mu gani ya taba haji na sauke farali ko bai taba yi ba sai aka ce bai taba yi ba in ya taba yi wannan kuɗi zai koma gado in bai taba yin haji ba sai mu ce to a nemi wanda zai je mar hajin ba wannan muayyanin ba amma wanda za a ɗauka ɗin kar a sa bawa kar a sa yaro karami saboda me saboda bawa da yaro karami haji bai zama wajibi a kansu ba shi ko wannan mutumin bai taba zuwa aikin haji ba saboda haka dole a samu mutumin da yake balagagge wanda haji ya wajaba a kan shi sannan ya je yayi niyabatan amin mun gane wannan wannan gairu abdin wasabiyin din ainihin na ibu fa'il ne na ujira wa in imra'atun kuma ko da mace fa ko mace za a iya bata ta je ta yi a maimakon namiji ba matsala ولم يضمن وسي دفع لهما to wasiyin da aka yi masa wasici cewa alhajin ya ce in ya mutu ya ba wa wane ya je mar haji wanan nan ya ki karɓan ujratul misl aka ƙara mar sulusi ya ki karɓa aka saurara ba an ce ya nemi wani amma wanda za a sa ɗin kar ya zama bawa ko yaro ƙarami ba to shi da ya zo ya iya ƙoƙarin shi ya samu wanda shi a ganin shi ba bawa bane ba yaro bane kawai sai da ya bayar bayan ya ji yajin ya dawo kawai sai ya bayyana ashe bawan gidan wani ne amma ba da gange ba ya iya kokarin shi kuskure ya ka samu ko kuma sai ya zama ashe yaro karami ne tsayin kafa ya bai balaga ba to yanzu a nan shi wannan wasiyin da ya kuskure walan ya duwan ba zai biya ba shikenan ta wuce shine walam yadman wasiyun da fa da ma mujtahidan amma shi ma sai ya yi ijtihadi in bai yi ijtihadi ba da gangan ya bawa bawan ko bai tsaya ya bincike ba sai ya kai a samu wani kawai a bashi aka samu wani ashe bawa ne to yanzu anan tunda bai yi ijtihadi ba sai ya biya wa in lam yujad bima samma min makanihi to yau kuma idan mutum ya ce in ya mutu a ɗauki kuɗi kaza a je a yi mara aikin haji da ya mutu din aka ɗauko wannan bimasan ma abin da ya ambata adadin kuɗin sai ya zama lam yujad ba a samu wanda zai je aikin hajin min makanihi daga gurin da ainihin ya kamata a ɗaukar mara ainihin harama ba yanzu misali shi mutumin yana nan Najeriya ne sai ya faɗi adadin kuɗi ya ce ya mutu a ɗauki dubu ɗari bakwai a je a mara aikin haji mutumin Najeriya a juba ake ɗaukan ainihin haraman shi to sai ya zama ba a samu wanda zai iya ɗaukan harama a juba ya tashi daga nan ya je bar aiki ya dawo a dubu ɗari bakwai ba sai aka ce to amma idan aka je a can makka ɗin akwai garuruwa na kusa-kusa wayanda su wayannan garuruwan wannan ɗari bakwai ɗin za a samu mai zuwa ya je mar haji shikenan sai a je can ɗin a samu wanda zai iya ɗaukan harama daga miƙatin shi na garin su ya je bar haji da wannan kuɗin sai a ba wancan ɗin ya je tunda wannan ɗin ya yi nisa ba zai yiwu a ɗauka a wannan gurin ba sai a samu inda zai yi shine hujja minal mumkin a je a mar haji daga gurin da wannan kuɗin zai isa a je a mar aiki walau samma haka ne? Walau samma ko da fa ya ambaci guri kaza ya ce a ɗauki ɗari bakwai kuma a juba za a ɗaukan murarama. To amma kuma sai ya zama kuɗin ba zai isa daga wannan gurin ba duk da haka dai sai a samu inda zai yi ɗin a je a masa. Illa an yamna'a sai dai idan ausiyan ya hana ya ce fa ban yadda a ɗaukan min harama a ko ina ba sai a wannan guri kaza ɗin. Sai kuma ya zama kuɗin ba zai isa a ɗauka a wannan gurin a je a yi ba. shi kuma wasiya yadda mutum ya yi wasiya dole a bi to yanzu a nan ba mira so tunda kuɗin ba zai isa ba sai a watsa shi cikin gado a raba yayi wa kan shi ke wala zima wul hajju bi nafsihi shi muayyanin da aka ayyana zai je wa wani haji bayan wani ya rasu aka kira shi aka gaya mar yadda ya karba to fa ya lizince shi dole ya je aikin hajin da kanshi ba zai yiwu shi ma ya ce wallahi na ka karbi kudin mutane da Allah mala baka zakani sai in sallame ka kai aiki haji ma wani ba zai yiwu ba muayyani baya karban bade tunda an ayyana shi wajibi ne je da kanshi amma lal ishhadu banda kafa shaida wannan ba wajibi bane misali in ka je za ka ɗauki haraman ba wai sai ka kira je to ku zo ku shaida wannan aikin hajjin na wane ne da na karɓa zan mar ku ji ma gashi nan zan yi niyyar dan shi wannan duk ba wajibi bane a kanka kawai amana aka baka in ka je ka yi shiken illa an yi urafa sai dai idan dama al'ada ya gudana an san duk wanda aka ba wa je wani aikin haji in ya zo ɗaukar harama sai ya sa shaidu to yanzu anan tun da dai an san haka haka ake yi dole shi ma sai ya sa shaidu wa kama warisuhu maqamahu fi man ya'khudhuhu fi hajjatin magajin wanda aka ba wa kuɗi zai tsaya matsayin shi amma fa fi man cikin inda mai wasiyan ya ce a ɗauki kuɗi a ba wa man ya'khudhuhu wanda ya karɓa wanda ya yarda zai karɓi wannan kuɗin fi hajjatin cikin haji kaga nan ba mu ayyani bane yace kawai in ya mutu a ɗauki kuɗi kaza a nemi wanda zai iya karɓar wannan kuɗi ya je mar aikin haji ya je ya yi sai wani mutum bayan ya mutu ya yadda ya ce a bashi bayan ya karɓa shi wannan mutum ya mutu to yanzu magajin shi zai tsaya a matsayin shi tunda nan ba muayyani bane wani zai iya karɓa a maimakon wani shi wannan magajin ya je yi ko kuma ya samu wani wanda ya yarda ya je yi wala yasqudu fardu man hujja anhu to duk wannan kewaye kewayen da muke yi faradin wanda aka je aka yi wa aikin haji din nan faradin shi bai sauka ba ko yana raye ko ya rasu in je wani ne ya je aikin haji a maimakon shi to wannan hajin bai sauke mar farali ba in da gangan ya ki aikin haji sai da ya kwanta ya yi wasiya in je sai tun da ke shi idan Allah ya gafarta rai ku siya da ku dole walau ah dole ne a yi tsarka ka taɓa yi za ya fi an taɓa yawa fi wa mutum rukuni na addini walahu ajirun na baƙaci wa du'ai kuma bari ka ji wata bi ta da kullun duk mutumin da ya ɗauki kuɗi ya bayar aka je aka yi aikin hajin ko ya wasiyan aje a mar hajin kar ka ce ba zai samu cikakken ladan haji a'a kawai rabon shi a cikin wannan hajin lahu ajirun na baƙaci wa du'ai kawai zai samu ladan ya ciyar da wani tunda wanda aka dauki nauyin shi ai tunda barin gari har ya dawo zai ciye shi a cikin kudin wannan to zai samu wannan ladan ci da sha da wani yayi a kudin shi sannan kuma in ya ji ai zai addu'o'i ko to zai samu ladan wannan addu'a ko da bai mar addu'a ba kasancewan ka biya wani ya je kasa mai tsarki yayi addu'a zaka samu wannan ladan amma zancen ka samu cikakken ladan hajji ma ba ta taso ba yake nan rukunu ko kana ba nan ba ba can ba eh shi wannan bai samu ba shi wannan ko ba Wannan me ya zama ai makamin shi ne